بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin bakwai bakwai ga watan takwas watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shaikhul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab babi na uku za mu tashi masa'il bayan mun ji ayoyi guda biyu da malam ya kawo da wancan hadisi na ibn abbasin radiyallahu anhuma wa ardahuma malam ya ce fihi masa'il na'am karatu na bakwai kenan
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل الثامنة حرصهم على الخير التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشرة فضيلة أصحاب موسى نعم التي فيه مسائل a cikin wannan darasi akwai wasu matsaloli da za mu tsakuro mu ainihin wato zakulo daga cikin wannan darasi da ya gabata mas'ala ta farko ma'rifatu maratibin nasi fi tauhidi sanin matakan mutane wato labels na mutane a cikin tauhidi akwai maratib da darajat shatta mutafawita tsakanin muminai sau da ai wanda bai da tauhidi ba zai shiga aljanna ba har abada kuma duk wanda ya mutu ba shi da tauhidi kwata-kwata a zuciyar shi ba shi ba aljanna to a cikin masu tauhidin akwai waɗanda suka kasance su kololuwa ne akwai ɗan tsaka-tsaki akwai waɗanda suke bin su waɗannan wato ainihin duka sunansu masu tauhidi akwai wanda zai shiga aljanna amma sai an biya da shi ta wuta an kankare mushi an kakkaɓe mushi ƙura sau da shi zunubi abu biyu ke wanke shi ko dai gafara ubangiji ko wutar jahannama imma Allah ta'ala ya gafarta wa mutum ta hanyar rinjayar da ayyukan shi na alkhairi ko Allah ta'ala ya gafarta mishi ta hanyar wato ainihin a ceton wani daga cikin halittun shi ko mala'iku ko annabawa ko wasu daga cikin bayin Allah ko kuma Allah ya kama shi da laifin shi ya mai ukuba ta adalci ya azabtar da shi zuwa wani lokaci kuma ya kai shi aljanna inda ya kasance musulmi an gane ku to don haka mutane suna da matakai ya mabambanta a cikin abin da ya shafi tauhidi a ina za mu fahimci haka su waɗancan saba'una alfan da suka kasance la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun me yasa suka zamanto matakin su shine a'la li'annahum li'annahum istakmalu shurut at-tauhid at-tawakkul wa mukammalati ai ba shurut bane kare ba cikin sharadin tawakkali ya zama baka istirka sai dai na cikin mukammilat gane ai yanzu addu'a dole sai an daga hannu za a roki Allah ba dole ba ne amma yana cikin mi mukammilat na adab na na karban addu'a an fahimci wannan ai to haka shi ma tarkul istirfa da tarkul iftiwa da tarkul tiyara duk da ita a tiyara dole a batta ta dole a batta مناف للتوكل أو لل يعني التو... التوحيد تبدأ إتما مراتب تي ما بنبنتا yanzu kai tsaye me za a ce me yasa suka zama matakin su maɗaukaki ne a cikin a tauhidi saboda sun bar waɗancan abubuwan ko sun kammala duka mukammilat na attawakkul to me ya nuna mana cewa suna da fifiko a kan sauran da sun bar abin da yake na da wannan a duniyanci a lahira ai mun ga matsayinsu me matsayinsu yawa da ana mai dukulun aljannata bi ghairi hisabin wala azab inda kaga ai a tambaye kamar masifa ce a tsare ka a tambaye ka ko anan duniya ne polis ya tare ka a hanya ina kaza ina kaza duk da kana da su sai ka ji ba daɗi shi yasa wani yace laqad zubtu mirarat al ashiya'i turran fama shay'un amarru min as-su'al wannan kenan Allah ta'ala ya datar da mu الثانية مسألة تبيو ما معنى تحقيقه ومعنى تعقيقه ko. ya kawo da tambaya ne ko ma ma'ana ta haƙiƙi mun san menene ma'anar ta haƙiƙin tauhid ma ma'ana hu? ma'anar tabbatar da tauhidi da cika shi a tawakul barin waɗancan abubuwan shi ne ta haƙiƙin tauhid الذين هم بربهم لا يشركون ذات شجا ya kawo aya ta cikin mu'minun wanda suka kasance ba sa yin shirka da ubangijinsu ibn al-uthaymin rahimahullah ke cewa tahqiqut tauhid yana da matakai guda uku ko kuma shurut guda uku na farko al-ilm ka san meye ma haƙƙin Allah din tukunna ka san mecece shirkar da zaka nisance ta saboda fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika hakan nan faɗin Allah ta'ala ƙarshen suratu az-zukhruf a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu illa man shahida bil haqqi wala wala wala yamliku shafa'atu ala ya ayatakum eh wala yamliku shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu ba wanda yake mallakar ceto a ranar alkiyama illa man shahida bil haq sai wanda ya shaida da gaskiya kalmar shahada ke wa hum ya'lamuna wato ba kawai irin ta fir'auna ba ba kawai a baki ba ta munafikai ba kawai a baki ba ta jahilai sai ka san me ta kunsa al-ilmu kenan an fahimci wannan abu sannan abu na biyu al-inqiyad jayuwa mika wuya ka miƙa wuya da wato imanin ka da wannan kalma ba wai kawai ka faɗe ta a baki ba saboda kaga munafukai sun ce sun yi imani da Allah Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yace wa ma hum bimu'min bimu'mini saboda yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun Allah ya ambaci abubuwan da suke wanda ke warware la ilaha illallah din su sannan bayan haka gazgatawa ka gazgata a ainihin wato a baki kaga wato ainihin munafiki ya gazgata amma bai yi inqiyadi ba amma dole sai ka gazgata kuma ka yi inqiyadi dole sai ka gazgata ka yi inqiyadi yana daga cikin illa man shahida bil haqqi wanda ya shaida da gaskiya babu munafunci a ciki babu babu ainihin yaudara abu talib yana da ilmi ya san la ila illallah gaskiya ce amma bai gasgata ba bai yi inqiyadi ba sai ce shi yasa yace wallahi laqad da'awtani wa alimtu annaka sadiq wa laqad sadaqta وكنت قدم أمينة لولا الملامة أو حذاري صبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا تدول سي أن تك أبو بوانن قداء أكو سنن توحيدي زي تبتا زمن تو كاسن توحيدا بكما كيشيو ينشي زمن تو كاغزغتا wato ainihin kalma ta tauhidi da wato mustalzimat ɗinta sannan kuma ya zamanto ka yi inkiyadi ka mika wuya ka jayi wannan shine tabbatar da tauhidi duk da shi ma waɗancan a hisal na waɗancan bayan allah za su iya shiga cikin tahqiqut tauhid tahqiq da ma'ana na ikmal ba wai da ma'ana na tahqiq kishiyar ibtal ba da aka ce tahqiq sun tabbatar wanda bai yi nasu ba bai tabbatar ba kenan ya nuna dole sai an yi tarkul istirka da sauransu amma sai zama tahqiq ma'ana kammala shi da ainihin bashi armashi da gwabi wannan zai iya ɗauka kamar yadda wasu daga cikin shari'a suka ɗauki tahqiqut tauhid da ma'anar halaye na waɗancan bayan Allah الثالثة مسألة أك ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين يبو da Allah subhanahu wa ta'ala galibi kalmar الثناء akan rabbaƙe ta a ɗaure ta da khairan ko sharra أثنى عليه خيرا أثنى عليه شرا حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم yana zaune aka wuce da wata gawa sai annabi ya ce wajabat can aka wuce da wata ya ce wajabat sai na Umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Bukhari ai sai me yasa an wuce da gawa ka ce wajabat an ƙara ce waccan da aka wuce da ita da farko asnaitum alaiha khaira kun yi yabo na alkhairi akanta shi yasa wajabat lahal janna wannan ta biyu da aka wuce asnaitum alaiha sharra wajabat lahan nar kenan asana a larabci galibi sai an kayyade shi zaka gane me ake nufi asna alaihi khairan aw sharra ina fata an fahimci wannan amma almadhu shi kawai alkhairi ne da yana da kishiya na azzamu an fahimci wannan to da ka Allah ta'ala yayi yabo na alkhairi ga annabi Ibrahim da me ya yabe shi da kasancewar shi lam yaku min al-mushriki wannan shine kololuwar daraja kololuwa kimma ta ainihin manqiba ya kasance baka shirka amma di yawan sallarka di yawan azuminka di yawan sadakarka in ya zama kana shirka aikin banza ne so da ita shirka idan ka batta ma zahara minha wa ma batan duk zunubinka Allah yana iya yafe maka amma in kana yin shirka in dai har babbar shirka ce khurujin anil khilaf dan akwai su shekul islam da suke ganin har karama Allah baya yafewa in dai har babbar shirka ce mutum ya kasance yana yin ta ko so ɗaya ya yi ta a rayuwa bai tuba ba to in ya shekara ɗari biyar yana sallah sallar shi Allah ba zai karɓe ta ba domin inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin shi kuma ba muttaqi ne ba dan bai kiyaye abin da Allah ya hana ba mafi girma dan haka wannan yabo ne mai girma الرابعة مسألة هدو ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك يبود الله سبحانه وتعالى يما وجاغوروري وأن دسك وليي da ainihin kasancewarsu sun kubuta daga shirka wannan jingina sifa ce ga mausuf ba wai ana nufin sadatil auliya su ne jagororin waliyai ba duk wani wali yana bayan su a'a abinda ake nufi waliyai ne su waɗanda su waliyai dama su ne sada su ne jagororin al'umma ita kuma wilaya ba ana gane ta ba ne ba ta hanyar kharikul ada sufaye da masu karancin hankali su ne suka ɗauka wai sai mutum ya yi tafiya kan ruwa ya yi tafiya kan iska ko ya shekara bai ci abinci ba ko wani abu makamanta ka sanan ya zama waliyi wannan karamar duk da akwai karama tabbas wadda take ta kharikul ada amma kankanuwa ce a haƙƙin waliyi in an kwatanta da karamar shi ta biyayya ga Allah kamar yadda shekul islam yake ambata dan mutum ya yi tafiya saman ruwa lada nawa zai samu babu amma da zai kiyaye sallah a jam'i kawai ta fiye mai alkhairi da zai dinga azumin litinin da alhamis ya fiye mishi alkhairi wannan shine zai gani a littafin shi shine zai gani a ainihin wato takardar sakamakon shi idan haka karama ta biyayya ga Allah ita ce mafi girma shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun kai ka zama mumini ka kiyaye abin da Allah ya hana ka aiwatar da abin da ya umarce ka ka zama wali ba wani wato ainihin tabo bane da za a yaba wa mutum a goshi akwai waliyai kamar yadda shekul islam cikin alfurkan baina awliya'ir rahman baina awliya'illahi wa awliya'i shaytan yake cewa akwai waliyai na alkabba akwai waliyai na rawani ko ya dauka an yi kinkima rawani kamar jabal uhud ya zama wali in ya maka alkabba yayi ta mazurai yana zazzara ido ya zama wali ba wannan ne walittaka ba walittaka ita ce bin Allah kiyaye dokokin Allah wannan shine walittaka ina fata an fahimci wannan amma akwai waɗanda Allah yake gudanar da karamomi a hannunsu wanda wannan karama wato ƙara tabbatar da manzancin manzo ne da kuma ainihin wato nuna mawa al'umma darajar wannan wato waliyu galibi wal karama ta ainihin wato waliyai na sufaye sihiri ne da tsafi ba wani abu ba da aljanu ne suke amfani don malamai suka ce bambancin karama da ainihin istidraji ko ko ihana istidraji ko ihana shine wanda ake amfani da shedanu ko wani abu ko wata dubara ko wani to shi wannan mutum sai yayi alfahari ita kuma karama ta mutumin kirki ba alfahari cikin ta wani ma baya so a sani wani ma bai san ma yana da ita ba ina fata an gane Allah ya samu dace don haka Allah ta'ala ya yi yabo ga waɗanda suke jagorori ne waliyai da cewa sun kubuta daga shirka da ya ce ne wallazina hum bi rabbihim la yushriku waɗanda suka kasance ba sa yin shirka da ainihin ubangijinsu kuma ayoyi ne cikin suratul mu'minun da Allah ya yabo wasu bayan Allah daga ƙarshe sai ya ce su ɗan aljanna الخامسة مسألة تبير كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد kun ga magana mu ta ɗazu ce barin rukuya duk da anan alistirka ya kamata ya zamanto a rubuce kuma duka a cikin littattafai da aka samu matubu'a na kitabu tauhid tarkul rukuya tarkul kai yake zuwa da aka sai shura suke gyara cewa tarkul rukuya anan tarku alistirka ake nufi da tark aliktiwa mun ji cewa alkayyu a gurin wasu malaman hadisin cewa la yaktawuna ma'ana ba sa ma yin sakiyar kwata-kwata ba sa yi ba sa ma wani su amma shekul usaimin sai ya ce aliktiwa ma'anar shi ɗaya da alistirka ma'ana matsayin abinda ba su yi a ɓangaren rukuya shine ba su yi a ɓangaren kayi ma'ana ba su nema daga wani ba su nema daga wani ya musu rukuya kuma ba su nema daga wani ya musu magani da wuta kenan babu laifi in sun yi da kansu babu laifi in sun ma waninsu babu laifi in an musu ba tare da su suka yi umarni ba so da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi mawa wani rukuya kuma an mushi rukuya kuma an yi a gaban shi kuma duk bai hana ba kuma kaga ba zai yi a ce baya cikin waɗannan bayan Allah ba saboda shi Allah ma ya gafarta mai zunuban shi zai tashi ranar alkiyama ba shi da zunubi ko kwaya ɗaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to don haka kenan ita ma kayyu ma'ana wanda ya zamanto baya nema a yi mishi kuma a wannan matsalar in aka zo yi maka ka hana shekul usaimin ya ce wannan shi kuma ya kore ma tauhi ya kore tawakkali baka da lafiya aka zo za a yi ma magani ka ce baka bukata to shi wannan ya saba ma sunna afwan sai ya saba ma sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai malaika jibril ya zo ya mushi a ainihin wato rukuya lokacin da bai da lafiya yana kwance ai ya san da zuwansu tun da shi ya ba da labari hakan nan lokacin da bai da lafiya na na aisha radiyallahu anha ta ce karanta kawakin ta ainihin tofa a hannu ta shafa mishi in zai kwanta bacci kaga bai hana ba to da idan an zo nema daga gare ka an aka zo yi maka wannan babu laifi amma ka nema duk da shi ma nema din ba laifi bane ba amma dai mutum zai asarar lada mai yawa da daraja mai yawa ta shiga cikin waɗancan waccan tawaga din waka shi ma ɓangaren abin da ya shafi aliftiwa. Asadisa, mas'ala ta biyar, kaunul jami'i litilka alkhisal huwa tawakkul, kasancewar tawakkali shine ya tattara dukkan waɗancan halaya. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون الحامل على ذلك هو التوكل سوى ياتي وعلى ربهم يتوكلون وانا من يبيان ان شاء بايا دوغرن سو da Allah da cikar tawakkalin su shine yasa ba su neman komi a gurin kowa ai akwai wasu bayan Allah mutum bakwai daga cikin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su da wasu nasihohi daga ƙarshe sai ya sirranta musu wata wasiya cewa kar ku tambayi kowa komai wala tas'alu ahada kar ku sake ku tambayi kowa to waɗannan mutanen sun kasance in suna saman abin hawa sai bulalarsu ta faɗi da suke kaɗa dabba da ita ba su cewa mutum mai komin sai dai su ɗauki su sauko su ɗauki kayansu kaga wannan cikar tawakkali kenan ina fata an fahimci wannan to amma abin matakai ne karka sake suna cewa la taqumu bi amalin fawqa kamatik karka ce zaka yi abin da yafi karfin ka ya shallake ka matakai matakai ne zaka kai mataki wanda zaka ainihin wato shiga wannan sawun amma in mutum yana kakaba ma kanshi abin da ba zai iya ba to ya zama tashdidi wata rana zai yi sanyi ga baki daya walan yushadda din ahadin illa ghalabahu to matakai ne al'amuran shi yasa ko gurin sadaka da dukiya ga baki ɗaya malamai suke cewa akan kalli karfin yaƙinin mutum ne shi yasa sai na abubakarin da ya kawo sai annabi ya karba sallallahu alaihi wasallam akwai wanda akwai wanda suka kawo annabi ya ce to me za ku bar ma iyalanku ku ba da kaza ku rike kaza amma sai na abubakarin Allah ya karba a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba to da ya san yaƙinin shi ya cika imanin shi ya kammala a wannan babu na'am السابعة مسألة تبقي عمق علم الصحابة زلف إلى من صحابي لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل saboda sanin su cewa ba za su samu wannan matsayin ba sai da aiki sahabbai sun san da cewa ba a samun daraja maɗaukakiya sai an yi aiki shi yasa zaka ji in ya Allah ta'ala ya ambaci sakamakon wasu bayin Allah sai ya ce jaza'an bima kanu ya'malu fala ta'lamu nafsun ma fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna ya ambaci mu'minai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sai ce zalika liman khashiya rabba sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daka aiki ne shi yasa ya ce mana na Aisha salini min mali ya ce na Fatima annabi sallallahu alaihi salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allah shay'a ya ce mata i'mali a wata riwaya ki aiki ba zan iya tare muke komai ba daga Allah a nan duniya dai abin da kike nema ki tambaye ni zan baki to dan haka aikin waninka ba za a yi maka hisabi da shi ba da aikinka za a yi ma hisabi to da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce cikin al'ummata akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba za a yi musu hisabi ba ba za a yi musu azaba ba ko ƙwarzan haka za su wuce aljanna ranar alkiyama sahabbai duka abubuwan da suka ambata menene aiki ne ladina sahibu rasulullah musahabantar annabi sallallahu alaihi wasallama hada take da aiki da annabi ba zai zauna da wanda yake rago wanda yake bara gurbi ba karshe sai ya zama musahabantar mata zama mai masifa idan annabi sallama zai kore shi ba zai bai shi ba a ci gaba da tafiya da shi a haka da suka ce allahum alladhina wulidu fil islam ba wilada kadai ba sai suka ce mi falam yushriku billahi shay'a wanda ba su hada Allah da wani ba suka fa zakaru ashiya'a kaga sai suka buga misali mai ruwa ya buga misali ibnu abbas da cewa suka faɗi mutum bi sai ya ce kuma suka ambaci abubuwa wanda ke nuna maka duka jinsin wannan ne wasu ayyuka ne dai suka ainihin wato ambata sun san da cewa ba za a shiga ba za a samu wannan matsayi ba illa bi amal ba ce sai da aiki as-saminatu hirsuhum ala al-khair kwadayin su akan alkhairi saboda eh da ukasha yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani minhum kuma
akhbaruhu suna neman labarin kharsun da suka yi kharsun da suka yi ma'ana hasashe da kirdadi ai kun san kharsu ko kharsu shine kamar na gona dabino na na abun ga yana saman ice sai mutum ya kalle shi ya ce zai yi buhu kaza ko hatsi yana saman me ake cewa zangarniyar shi mutum ya kalle shi ya ce zai yi buhu kaza ko zai yi me ake cewa dami kaza ayo wannan kharsu kenan cikin sahabbai sai na huzaifa ya fi kowa wannan ilimin to don haka wannan harsun da suke suka yi ta hasashe suna kirdadan waɗanda za su zamanto sun shiga cikin waɗannan mutanen don me suke yin kirdadan don su gano wani aiki ne kawai da sun gano shi kenan su ma su yi aiki kai kenan suna kwaɗayin alkhairi rige-rige suke gurin aikin alkhairi ka ko gurin sadaka sai na umar ba ya sha so ya wuce abubakarin ba akai ɗaya akai biyu akai uku sai ce ni dai na dare na fi dare ba wanda zai wuce to haka التاسعة فضيلة هذه الأمة فللرونا الأمة كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأمة أكيني في إجابة ودعوة أمة الإجابة أمة الإجابة أمة الدعوة da ummatu da'awa ce mutum dan yana cikin wannan zamanin inda ya bi manzon Allah ba sallallahu hakan bai kare shi da komi ba sai asara ne amma wanda yayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya samu falala ya samu falala don ranar alkiyama sai ma ya riga sauran al'ummu shiga aljanna ta ina bilkimiyya kan ce kamiyya amma alkimiyyatu bi kasri kaf afsa bilkimiyyati wal kaifiyya falalarsu ta hanyar kimiyya yawansu kimiyyar abu ma'ana gwargwadon yawan shi tunda kaga a lokacin da aka nuno mishi al'umma ta annabi Musa alaihi salam ya tsammanin me al'umma shi sai aka ce haza Musa wa qaum ai waɗancan annabi Musa ne da su da ainihin wato mutanen shi sai ce fa nazartu fa idza sawadun azim kenan suna da yawa akwai riwayar da a'zamu min min, min zalika au kama qala da ya kalla ya waiga a wata riwaya sai ya ga jama'un sun tushe sansani ga baki daya wanda sun rinjayi sun ninninka mutanen annabi Musa alaihi salam kenan wannan al'umma muna da yawa wanda gobe alkiyama waɗanda za su zamanto 'yan aljanna insha Allah wal kaifiyya da kuma kamannin al'umma da kamannin su da sifofin su ma'ana wata sifa gare su to jidda malam bai ambaci lafazin ba ana amma waɗancan da za su shiga aljanna a bi ghairi hisabin wala azabin ya zo cewa da fararen wato ainihin fuskoki suna haske kamar wata daren sha hudu riwaya ta Ahmad an fahimci wannan ko sannan kuma wancan hadisin na ghuran muhajjali na ai ba shi bane bana kuma dai yana cikin dai sifa da alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummar shi ranar gobe alkiyama da hadisai ne masu yawa akan haka to amma a nan gurin kaifiyar da yake nufi ita ce ne ita ce ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب wannan falalar ba a san da ita ba cikin wata al'umma da ta gabata na cikin falaloli waɗanda suke mazaya wanda suke wato ainihin mumayyazat ne na wannan al'umma ta mu kaifiyar cikin su akwai wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab tace sifa na'am العاشرة مسألة تقوم فضيلة أصحاب موسى فلنر مبيا النبي موسى سبودا إبروك علي سواد عظيم وإذن أكتي وأن سكزو النبي موسى يتهو تاردسو أنا نفهم مؤمني نتشكي وأن سيزم فللا أما أن يزم كوي الأمة أدن قولي تنم باب فللا أتكي تكنا أما سيدي من أنبتشي cewa a karatun baya annabi zai tashi tare da wanda suka yi imani da shi shi yasa wasu annabawan za su tashi babu babu mutane da yawa wani zai tashi babu kowa tare da shi amma ai an aike shi zuwa ga wasu mutane to inda a ce duka ummatu da'awa ne zai taso tare da su ba zai taso shi kadai ko da mutum biyu ko ɗaya ba amma da yake tare da ummatul ijaba ne zai taso to sai zama a nan gurin malam yayi fiqh mutanen annabi Musa akwai falala su ma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ya bar sauran annabawa kenan za mu fahimci cewa bayan wannan al'umma babu al'umma da ta amsa kiran annabin ta irin al'umma ta annabi Musa alaihi salam ko mu ce gurin yawan su duk da kasancewar mutanen annabi Yunus su kaɗai ne wanda dukkan su suka yi imani su kaɗai ne waɗanda dukkan su suka yi imani amma kuma yawan su bai kai yawan muminan mutanen annabi Musa ba alaihi salam su kuma ba su kai yawan wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina je
قال رحمه الله الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يذبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة العشرون فضيلة عكاشة الحادية والعشرون استعمال المعاريض الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
مسألة شاء عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم bujiro da al'ummu da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan mun ambaci akwai wata riwaya cikin nasa'i da ta zo cewa a ainihin mi'raji ne aka yi haka amma alhafiz ya ce akwai abin dubawa cikin wato ainihin wannan matini saboda wannan kabiya ta faru a madina shi kuma isra'i da mi'raji a makka aka yi shi sai ya zamanto mafarki ne shine za a fi tasgatarwa cikin mafarki ne kuma mafarkin annabawa gaskiya ne athaniyata ashara anna kunna ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiyha kowace al'umma za a tayar da ita ita kadai tare da al'ummarta da tare da annabinta ma'ana ba za a tada mutane tare bane gabaki daya wato za a tada mutane tare da kowace al'umma tare da annabinta sai sai ce wa tara kullu ummatin jafiya kowace al'umma ta gurfana tana jiran hukunci ranar gobe alkiyama rabbi sallim sallim an fahimci wannan ayi amma mun ji cewa ko da a ce wato da farko za a taso tare musulmai da kafirai ummatul ijaba da farko tare za a taso amma daga baya Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun mujrimai ku banta ku ware daga ainihin wato mu'minai to muminai kuma in aka tashi sai a basu tare da munafukai su kuma za a zubar da su idan an zo sirabi ko kuma an zo gurin shan wato ainihin tafki kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka ina fata an fahimci wannan su don haka kowace al'umma ita kaɗai za a tayar da ita tare da annabinta inda da ka ga al'umma za ka gane cewa al'umma annabuwa ne mas'ala ta sha uku qillatu man istajaba lil anbiya karancin waɗanda suka amsa kiran annabawa tunda wani annabin zai tashi da rahab ko wani annabin da mutum nawa wani biyu wani ɗaya wani annabi da mutum ɗaya wani annabi da mutum biyu da wani annabin ma arrabi'ata ashra anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahda duk wanda ya zamanto ba wanda ya amsa mishi shi kadai zai zo da a ware kafiran duk a tafi da su shi yanzu wato wannan yana nuna ne kakkaro da kamar yadda zai kawo a gaba sannan kuma yana nuna idan ba wanda ya yi imani da kai ko ba wanda ya karɓi da'awarka kai ba kaskanci ba ne a gare ka ba cin mutunci ba ne ba shi yasa annabin zai tashi shi kadai kuma ba tare da jin wani ɗari ɗari ba ko ba tare da wani wata tafdiha ba ba wani abin kunya a ciki in alaika illa albalagh kuma ya isa shi kenan wa ma ala rasul illa albalagh almubin lasta alaihim bi musaytir in sun hujja ce a kansu can amma shi ba wata na ƙasa ko kaɗan tattara da duk da shi ma ya so a ce sun yi imani annabawa suna kwaɗayin mabiyansu su yi imani da su to amma sai dai wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin sai sa annabi Ibrahim mahaifin shi bai imani da shi ba innaka la tahdi man ahbabta zaka in ka ganka musulmi ka gode ma Allah ba abun kai ta alfahari ma wani bane ko kana sunna wani na bidiya ka ka gode ma Allah da Allah ya ga dama fa da yanzu kana nan kana bautar kwado ana bauta ma kwado da yanzu kana nan kana bautar kusu da yanzu kana bautar saniya mu da nan muke tsire da ita mu cinye to wasu bauta mata suke shi ka gode ma Allah الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم ribar wannan ilimi ribar ilimin nan na tauhidi ma'ana wa huwa adamu liqtirari bil kasra shine rashin ruduwa da yawa kakka rudu da cewa waɗancan suna da yawa ma'ana abin na da harshen da mu yana da baki biyu adamu al-iqtirar bi kasratil mukhalifin karka rudu da yawan wanda suka saba wannan yasa azamar ka ta rauni ko kuma wato adamu al-iqtirar bi kasrati التابعين waɗanda suke bin ka su ma karka ruɗu da yawansu don wata rana za su iya watsewa su baka goyi kai dai kawai gaskiyar za ka riƙe wanda ya bi ka akan ta falillahi alhamdu wanda ya saba maka akan ta kai dai gaskiyar ka sani kenan ko da za a kware ma baya ko da za ka yi faɗa da kowa a duniya saboda ya ƙi gaskiya to kakka sake ka ji haushi kakka sake kai shu ka ji shu'urin kaskanci ko kuma dana'a ka ji cewa har yanzu kai ne madaukaki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabi Ibrahim da cewa kana ummata duk da kasancewar a lokacin ba wanda ya imani da shi sai daga baya aka samu matar shi da dan ammun dan dan uwan shi suka yi imani da shi annabi Lut alaihi salam to dan haka adamu al-iqtirar bil kasra wa adami az-zuhd fil qillah da kuma rashin gudun waɗanda suka kasance kaɗan ne in dai ka lura suke kan gaskiya duk kankantar su kawai ka bi su ku ci gaba da tafiya waɗanda suke kan manhaji na gaskiya na Allah da manzon shi ko da ƴan kaɗan ne to su ne jama'a waɗancan buyaji ne yayi ne da karmami ba za su yi wani amfani ba shi yasa a cikin alkur'ani za ga mafi yawanci in ka ji ana ambatan yawa to gurin sharri ne in ka ana ambatan kaɗan sai ga su ne na kirki ɗin su ne na alkhairi wa qalilun min ibadi min ibadi yashkur illa qalilan minhu haka zaka yi ta gani so dan haka ba ana kallon yawa ko karanci ana kallon ina gaskiya take kawai ta iya yiwa ya zama masu gaskiyan su zama sun fi yawa a wani lokaci ta iya yiwa kuma marasa gaskiyan ya zama su ne za su fi yawa wa in tuqi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى سوق عند شريعتي تنشي وذائي الرقية دق عينهم كم بمبكى ko alhuma zazzabi na cizon sauro ko cizon maciji ko kunama harbin maciji ko kunama sau da hadisin wa buraida ibn al-husayn wanda husayn ibn abdurrahman ya kawo daga sa'id ibn daga sha'abi daga ainihin buraida ibn husayb yake gaya mawa ibn jubair cewa ya ji buraida yana cewa la ruqyata illa min ainin wa huma to kaga kenan wannan kamar malam ya tafi akan masu wannan ra'ayin na cewa ba a ruqya sai suka dauki zahirin wancan hadisi wanda mun ji hanyoyin shi ya tabbata tabbas daga annabi cewa ba a ruqya face sai da me kambun baka da kuma wato ainihin cizo na dabba wadda take tana da kari tana da dafi kamar kunama ko maciji sai suka ɗauka cewa to wannan laɗin la rukuyata ba wacce ta inganta sai wannan biyan kamar malam ya tafi akan wannan ra'ayin za ka fahimci wannan tun daga can ma da yake magana akan cewa tarku al-ruqya wal kai ko barin ruqya da kai kenan sai ya nuna wancan shine asalin azima din amma sai aka yi rukhsa akan abu biyu a ciki wannan shine ra'ayin da ibn abdul wahab ya tafi akai a zahiri wallahu a'lam amma dai rajihin zance shine aljam'u hadisan da suka halatta sun fi yawa sun nuna cewa ana iya yin rukuya daga kowane irin lalura amma sai a ɗauki la ta illa min min ainihin wato ainin aw huma kamar yadda al-khattabi ya fassara wace rukuya da ta fi kawo sauki cikin izinin Allah da wuri to ita ce wadda ta zama sanadiyar kambun baka ne ko sanadiyar a ainihin harbin kunama ko maciji wanda kuma dalilai na sunna sun tabbatar da haka dalilai na sunna sun tabbatar da haka sarkin nan da su abu sa'idin al-khudri suka kai mai bakunci yake karban su da kunama ta harbe shi yana karanta mai fatiha aka tofa shi kenan ya warke nan take ina fata an fahimci wannan kaga me ashfa kenan ta fi kawo sauki da yardar Allah cikin wato ainihin lokaci hakan nan na ainu shi ma akwai hadisai da suka zo kan ruƙuyar ta dandana ake warkewa da izinin Allah da sai zama a haɗa ɗin shi ya fi zama aljam'u bainan nassaini almuta'aridaini fi zahir aula min tarbi ahadihima a ce a haɗa hadisai biyu a yi aiki da su shi ya fi a ce a ɗau ɗaya a jifa da ɗaya tayyib sai yake cewa a السابعة عشرة مسألة تشابكي عمق علم السلف zurfin ilimin magabata li kaulihi kad ahsana man intaha ila ma sami'a saboda fadin sa'id ibn jubair da yace ma husayn ibn abdurrahman kad ahsana man intaha ila ma sami'a hakika duk wanda ya tsaya kan iya abin da ya sani shine ma sami'a dan as-sama'u sama as-sama'ul ilmi ake nufi wanda ya tsaya iya abin da ya sani to ya kyautata kar kai azarbaɗi kai shishigi ka tsaya kan abin da ka sani walakin kaza wa kaza sai ce sai dai kaza da kaza da kaza wato yana nuna idan mutum yayi fatawa da daidai ilimin shi ba a zargin shi ba a zargin shi kaga shi yasa wato ibnu jubairin bai zargi Hussein ibn Abdurrahman ba ce ka kyauta amma dai bari a kare ka da ilimi gashi gashi gashi gashi da baka nema ba da yafi duk da ba laifi bane neman rukuya din suke fa'uli ma'annar hadith al'awwala la yukhalifu tsani sai aka gane cewa hadisi na farko wancan da ya ce ba a rukuya sai saboda matsala ta kambun baka ko zazzabi masassara ta harbin kunama ko maciji bai saba wa hadisi na biyu ba da aka ce su waɗancan la yastarquna wa la yattahuna wa la yatafayyaruna ina fata an fahimta kenan wancan yana nuna halacci wannan kuma yana nuna al-afdaliyya abin da ya fi karka nema daga wani amma kana iya yi makanka kana iya mawaninka ana iya yi maka ba tare da neman ka ba mala ya ce a samina ta ashara bu'du salafi an madahi al'insani bi ma laisa fihi magabata suna nisantar a yabi mutum da abin da ba halin shi bane ba abin da bai yi ba a zo ana yaban shi a kai to magabata ba sa su kai wanda suka yin ma ba sa so a yabe su ina ga kuma abin da ba su yi ba ina ka fahimci wannan ce amma inni lam akun fi sala ba sallah nake walakin ne ludaktu matsala ce harbin kuna ma na sha na kasa bacci da nace na yi kwanta da wato da daddare ban yi bacci ba jiya ba ibada ne ta yi ba kar ai tsammanin sallah nake yi duk wata kofa da za ta ja musu riya ko sum'a suna kulle ta ballantana abin da ma baka yi ba zaka sai ya ce ba sallah nake yi ba kaga wannan wani hali ne wanda ba kowa Allah ke datarwa da shi ba akwai ibadar da ko da mutum ya yi ta tsakanin shi da Allah sai ya bata ta da sum'a zo ya ta gyangyaɗi a ce lafiya ya ce ka jiya ban yi bacci ba ne ƙasar lahiran na sai an dage zai iya bata ibadar shi da sum'a shine jiyarwa ka sanar da ibadar da kai dan mutane su yabe ka ita kuma riya ka yi dan su gani su yabe ka to magabata Allah ya kare su daga ainihin wannan matsala da haka mutum kuma in yana son a dinga yabon shi akan abin da bai yi ba to wannan baya tsira daga azabar Allah wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu allati fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab kar kai tsammanin za su tsira daga azabar Allah yasa annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam in ka ji ana yabon ka sai ka ce Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna ana aiwa na ba hadisin da bai san aiwa na ka ce Allah ka kama ni da abin da suke faɗa saboda ban yi ba aka ce na yi ban kai ba aka ce na kai Allah ni ba ni na sa su ba ba da yarda ta ba waj'alni khairan mimma yadhunnuna kuma ka sa in kuma yanda suke tsammani na wa ghfir li ma la ya'lamuna ka gafarta min irin laifukan da nake wanda su ba su sani ba farko farkon nuniya ka hatsani yayi waɗannan a cikin zube a cikin wato ainihin nabin din shi na nuniya hatta ja'alta jami'ahum ikhwan والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يدان فوحقت حكة جبا wanda su a iya cewa tawadu'u duk da tsakanin bawa da mahalicin shi ba wani tawadu'u ko kankantar da kai da mutum zai a ce yayi yawa gane ko tsakaninka da mahaliccinka amma mu ne muka fi cancanta mu faɗi haka Allah ta'ala ka tsare mu kuma ka shirya da mu mas'ala ta sha tara qauluhu anta minhum da yace ma waye Ukasha ya ce mai kana cikin su alamun min alamin nubuwa wannan alama ce daga cikin alamomi na annabtaka alam yana ɗaukar ma'anar alama ai asalin tuta ma daga alama ne aka same ta don aka ɗaga tutar Nijar alaman me da ka gani za ka gane ai dama abin da ake kira alama wata ishara wadda da ka gani za ka iya tamyizi aka tara tutoci guda talatin za ka iya zakulo ta garin ta ƙasar ku aga alama kenan to ce ma ukasha da ya yi kana cikinsu alama ce ta annabtaka mu'jiza ce saboda ni kenan Allah ne ya sanar da shi an ɗauki an ta minhum a matsayin ikhbar ne in kuma aka ɗauki anta minhum a matsayin addu'a kaga ai akan akan yi amfani da fi'ili mudari'i a babun addu'a kamar misali ka ce rahiman Allahu jami'an ma'ana shi Allah ya mana rahama ba wai Allah ya mana rahama ba ko radiyallahu anhu wa radu anhu a ɗaya daga cikin tarafayil ma'ana ma'ana Allah ya yarda da su da wannan ma'ana kowa kana iya cewa radiyallahu anhu ce mai radiyallahu anka ma'ana Allah ya yarda da kai amma da ma'anar tabbatarwa to sai sahabbai kadai shine zaka ce radiyallahu anhum an kira sahabi ka ce radiyallahu anhu saboda tabbas Allah ya yarda da shi wannan kana da garanti alqur'ani ya sanar da kai to don haka idan aka ɗauki an taminum a matsayin sanar da shi yake yi kana cikin su to alama ce ta annabtaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha al-20 fadilatu ukasha falalar ukasha wannan ai ba boye take ba saboda kasancewar shi yana cikin alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab daka in ko baka san ko ɗaya ba ka san mutum biyu dawa dawa ku kashe da wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gani ai to falalar ukasha radiyallahu anhu wa ardahu fahani annahu الحادية والعشرون استعمال المعاريف ين أنفاني دا معاريف شينيني هنن كمي سندا كو مي أكي تيوا جرواي مي كما دا وانكا شيني دي حيلة معاريف شيني تورية كفتا أبو abu ne mai ma'ana biyu ɗaya ɓoyayya ce ɗaya kuma a bayyane sai ka faɗa da niyyar waccan ɓoyayyen mai sauraron ka sai ya ɗauka waccan bayyanan na ce sai dai in ya san lungu da saƙon abin sai ya gano ka to shi ake kira tauriya shi ne ake cewa annabi ibrahim ya yi ake man fa'ala hadha bi alihatina innahu da aka waka sai an ta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun wasu malaman sakai yake haka amma yake nuna kanshi wannan babban nasu amma dai kaga da asbaba ake ishara sai wato ainihin bude ibham din shi to kaga wannan tauriya ce ma'aribu ne don galibi sai su ɗauka ai wancan babban gunkin yake nuna ko kuma kabiruhum haza yana nuna dan ya shi da kuma abin da ake cewa wani daga cikin akran nasu al-imam ahmad lokacin fitina ta ma'amun da suka kirkiro halkul qur'an ko suka taso da mas'ala inda asali ja'ad bin dirham shi ya fara kirkiro ta su bishir al-marisi suka zo suka wato ainihin yada su to ma'mun ya yadda da ita kuma ya dinga jaraba malamai wai dole sai ka yadda al-qur'anu makhluq wal iyadu billah to shi wannan malamin da aka zo da shi wasu suna cewa ali ibn al-madini aka ce duk ko ka shaida al-qur'ani makhluq ne ko a jefa ka gidan yari kuma wasu har kashe su aka haka sai ya ce to innal qur'ana wat taurata wal injila waz zabur kulluha khalqullah yayi ishara da yan yatsun shi hudu ya ambaci at-taura injila zabura al-qur'ani sai ce kulluha khalqullah kulluha me nake nufi nan yan yatsuna wa'annan yatsun na duka halittar Allah ne amma su me za su dauka sun dauka su littattafan ne kenan kaga wannan ma'arif kenan to a nan gurin a ina annabi ya amfani da ma'aruf ya ce sabaka ka biha ukasha saboda kai ya ce mishi baka cikinsu kaga wannan zai iya zamanto mishi abin kunya amma sai ya ce kawai ukasha ya riga ka الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم تاون هلينا النبي صلى الله عليه وسلم سبودا كلمة دي سبقك بها عكاش يفضح متانبا والله تعالى أعلم وسيم بشر إيوه